daga wasu rugogi daga birane ma su sukan ɗauki nauyin kashe kudinsu a wajen su gayyato su gayyato su gayyato su gayyato a za a talla maka mutane abin da ake bukata kullum kai kuma ka zo ka taimaka ka isar da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan muhimmin lamari ne kwarai da gaske mun alkhairi mu ma ga Allah ya tarfa wa garin mu nono mun shigo ne da jagorancin jagora masu yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan ‘yan uwa Allah ta da alkhairi lungu-lungu sako-sako ba sa wasa wajen zuwa a isar da irin wannan sako. Domin gori. Ɗan wannan shimfiɗar, abin da nake so na fara isarwa, muna ƙara godewa Allah. da yi mana baiwa ta samar shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah yake yi masa tace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba ya rasulullah sai domin jin rahama ce ko rahamaniya ce amman maganiya amman maganiya ta haɗa kowa da kowa wannan rama mutane suna ciki mala'iku suna ciki aljama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan amin maganiya ne amma kuma gefe guda Allah ya yi mana baiwa wannan kuma kasatan gefe babu rabon yan waje ita wannan rahmaniyar ko jin kan yanzu kuma a keɓance ne sai musu daga kawunan ku daga cikin ku aka fitar da shi ba daga dabbobi ba ba daga tsuntsaye ba ba daga kifaye ba ba daga ƙwari ba ba daga aljanu ba ba daga mala'iku ba a'a min an kun daga kawunan ku mutum ne sai dai bambance kurin mutum da hannaye da yatsu irin na mutum da sauran halittarsa amma fa kowace gaba tata to wata irin kima take da ita wata irin daraja take da ita wata irin martaba take da ita wani irin matsayi kowace gabar manzon Allah sallallahu take da su wanda sauran mutane na su gaɓoɓin ba haka ba a shebance na musamman ne idanuwansa Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama su ya tsarkake su ya kambama lamarinsu yadda aka haife shi da idanuwan nan gada-gada masu kyau ba a cewa kwala-kwala kwala-kwala ba kyau musu-musu ba kyau idanuwa gada-gada na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bakin nan baki kirin farin farin bas an dan zizara wani da a cikin wannan idan nasa ko waɗannan idanuwan nasa yana gani da su a cikin duhu kamar yadda yake gani da su a cikin haske waɗannan idanuwan nasa yana gani ta baya da su kamar yadda yake ganin abin da yake gabansa sai ma idan ka haka yake ba haka ba ne idan malamin ka haka yake ba haka ba ne idan sarkin garin ku haka yake ba haka bane annabi Muhammad sallallahu alaihi yana faɗa a hadisin Bukhari da Muslim da sauran wasu marwayata lokacin da munafikai suke wasa a bayansa in yana ana sallah yana neman ci su kuma suna saurin ɗaya na biyu na uku na hudu sai ya zama in aka yi ruku'u sai wannan ya miƙe sai wancan ma ya miƙe sai wani ya wani balo wani ya wani balo suna yafitar juna suna wasa haka ce in ana sallah a bayan manzon Allah. Rasul da shi ya gani rannan da abin ya yawa cikin ya yawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana ta musallaran nan irin jiyo da yake yi sai ya wata magana ya ce ku yi a hankali na ga abubuwan da kuke yi na wasa sallah ba wurin wasa ba ne masallaci ba wajen wasa ba ne daga yau ina gaya muku a timur ruku'a wasu juda a timur ruku'a wasu juda ku rika cika ruku'u ku daina wasa ku rika cika sujada ku daina wasa fa inni arakum limra'i zahari idza raka'tum wa idza sajadtum domin ni ina ganin ku ta bayan bayana idan kun yi ruku'u kun yi sujada ina gani kuma ba waiwayowa nake ba kaga idanuwan suna gani ta gaba kuma suna gani ta baya sallallahu alaihi wa sallam kuma wannan idan shine Allah ya tsarkake ki da nassin alqur'ani ma za ka albasaru kuma bada wannan idanuwan na manzon Allah sarsa wannan ganin na manzon Allah bai taba kaucewa ba bai taba ganin abin da ba daidai ba in ka ga ga abin da ba daidai ba to zai gyara shi zai gyara shi an tsarkake gida bakinsa an tsarkake shi an girmama bakin da abin da yake cikin bakin baya cikin abin da ba daidai ba baya cikin abin da ba daidai ba baya ɗanɗana abin da ba daidai ba baya lasar abin da ba daidai ba kuma bakin baya faɗar abin da ba daidai ba Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake bakin da harsan gaba ɗaya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha baya furiki da san zuciya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa illa wahyun yuha da abin da ya faɗa wayi aka yi wata aka ce ya faɗa sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsarkake ƙirjinsa da abin da yake cikin ƙirjin. Zuciya kenan. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin alƙur'ani mai girma ma ka zaba fu'adu mara'a ma ka zaba fu'adu mara'a yana faɗa a ƙur'ani alam nasrah laka sadrak ba mu ne maka yaye duk wani damuwa ta kirjinka ba ma'ana ta zuciyarka wannan aya da wasan ayar sun nuna Allah ya tsarkake zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ambaci kirji ne amma ana nufin abin da yake cikin kirjin zuciyar kenan yana ɗan shekara hudu Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mala'iku suka zo aka kama shi yana cikin yara aka kwantar da shi aka ƙara ƙirjin aka fito da zuciyar aka tsaga ta aka cire wani abu a cikinta aka wanke aka mayar aka ɗinke aka mayar cikin ƙirji aka shafe yara sun tafi gida kai an yanka an kashe an abubuwa da muhammadu ta zama an taho a zo a gani sai a garshi ya miƙe lafiya tsalaf sumut to wannan abin da aka fitar a zuciyar shi ne rabon shaɗan wanda shi ne yake sa mutum ya yi wani abu ba daidai ba shi yake sa ya faɗa abin da ba daidai ba shi yake sa hannaye su sa ainihin su yi abin da ba daidai ba ko su karbi ba daidai ba ko su bayar da ba daidai ba ko su shafi ba daidai ba ko su yanka ko su kashe ba daidai ba wannan zuciyar abin da aka fitar a ciki da wannan shaɗai yake amfani ya sa ƙafa ta je wurin da ba daidai ba ta sa ido ya ga abin da ba daidai ba ta sa baki ya faɗa abin da ba daidai ba ta sa zakari ya aikata abin da ba daidai ba ta sa farji ya yi abin da ba daidai ba a sa dubura ta yi abin da ba daidai ba a sa jiki gaba ɗaya ya yi abin da ba daidai ba to Allah subhanahu wa ta'ala tun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana shekara hudu an tsaga an fitar da wannan rabar na shaitan saboda ka shaitan ba shi da rabu akan annabi Muhammad sallallahu alaihi a wajen ya sa yayi wani abu da ba daidai ba to an ce irin wannan tsagawar a fitar a wanke a mayar to bayan wannan ɗayan na shekara hudu to an ƙara yi an ƙara yi an ƙara yi na ƙarshe shi ne lokacin da za a yi isra'i da miraji da shi an ƙara tsaga kirjinsa an fitar da zuciyarsa an tsaga ta an ƙara wancewa an fitar da rabar shaɗan an cika ta da alheri kuma ya uwa wato na ɗauko muku wannan karatu ne garin madobi masoya annabi muhammad sarrafa manya da yara saboda na ga wani abu da ya birge kusan babu daɗi a wajen mai jawabi babu daɗi a wajen mai huduba babu daɗi a wajen wanda yake ba da karatu irin masu sauraro masu kallo waɗanda ake tare da su irin su yi shurufin tuna yi shaida ga mutanen madobi manyansu da yaransu mazansu da matansu ga su ƙyalla gefe sun zauna tsam babu abin da suke so kurum sai su ji abin da ya shafi annabi Muhammad. Sassan wannan abin ya birge ni kwarai da gaske, ya birge ni na ji daɗi kwarai. To, ai ba ku sani ba, idan masu sauraro suka yi shuru, shi ma mai faɗa karatun bai san lokacin da ake tsoro karatun ya ta faɗa kurum ba a ɗan da an da san shi ma lokacin da abin yake zuwa ba amma idan ana hanya ayya ayya nan da nan ma duk ƙofofin sai su kulle sai bakin ma ya rasa nema mai zai faɗa ƙarshe dai kuran mutum ya dace shirme amma idan an samu nutsuwa a akwai daɗi akwai daɗi saboda ka sai a tabarar abu mai daɗi sai ku ta abu mai daɗi sai a yi farin ciki gaba ɗaya Allah ya ƙara mana nutsuwa ba shi ɗaya mu da ku. To da ka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake zuciyar manzo sai ta zama bayan an yi waɗannan abubuwan manzanci ya annabta ta zo manzanci ya zo an ma yi ƙaura daga makka an dawo madina sai muka ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana magana yana magana yana faɗar abubuwa yana daga ciki yana cewa inna fil jasadi mudghatan a cikin jiki akwai wata tsoka idan salahat salaha lil jasad kullu idan ta gyaru wannan tsokar to gaba ɗayan jiki ya gyaru wa idan fasadat idan wannan tsokar ta ɓaci fasadar jasad kullu gaba ɗayan jiki ya ɓaci ala mazala ce ku faɗaka wahiyar kalbu wannan tsokar ita ce zuciya malam da jirutun farida sharhin ya kutu farida da ya zo ƙarin bayani akan wannan hadisi yake cewa ita zuciya kamar ita ce babban wata kayan aiki a jikin ɗan adam idan ta gyaru to shi ne wannan abin da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya jiki ya gyaru ya ce dalili shi ne ita ce mai ba da umarni ga gaɓoɓi gaba ɗaya to idan zuciyar ta gyaru za ta bai wa idanuwa umarni to za ta ba su umarni mai kyau kuma sai sun yi idan za ta bai wa harshe da baki umarni to za ta ba su umarni kyakkyawa kuma sai sun yi idan za ta bai wa hannaye umarni to za ta ba su umarni kyakkyawa kuma sai sun yi idan za su bai wa kunne za ta bai wa kunnuwa umarni to za ta ba su umarni kyakkyawa kuma sai sun yi idan za ta bai wa hannaye umarni to za ta ba su umarni kyakkyawa kuma sai sun yi idan za ta bai wa ƙafafuwa umarni to za ta ba su umarni kyakkyawa ba ta yarda su taka su je inda ba daidai ba dole su je waje mai kyau in za ta bai wa zakari da farji da dubura umarni to za ta bayar da umarni mai kyakkyawa kuma ta shi yi to yadda kuma da wannan to kishiya kuma da zaran zuciyar ta lalace to duk abin da za ta ba da umarni to mugun umarni za ta bayar kuma sai an yi sai an yi shi yasa in an fahimci shimfiɗa nan da na yi har yanzu abin da nake so na fito da shi ba zai zauna ba ne sai akan waɗannan shimfiɗa da nake yi annabi muhammad ta zama kun sani shi ne ya bayyana mana ayar alƙur'ani karra da Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa kuntu tastaghfiru rabbakum innahu kana jabbara ya mutu ya rasulullah fi tanima ku tanima gafara Allah subhanahu wata'ala innahu kana gafara Allah haka yake ai kuna jin da na fasara ko Allah haka yake na baro Allah haka yake mai yawan karɓar gafara ne na bayansa ba kakai bazara yan ataba cewa kana gafara ya kasance ba haka ake fassarawa ba haka yake mai karɓar gafara bayansa ne da manzo Allah sallallahu alaihi ya zo fassara wannan aya yace ya ya naso ya ku mutane tubu ila Allah ku tuba zuwa Allah madaukakin sarki wa astaghfiruhu kuma ku nemi gafararsa yace fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra domin ni ina tuba kullum a wajen Allah subhanahu wataala har sau ɗari a wata ruwaya sau saba'in waɗanda ba su karɓo karatu a wajen malamai ɗan ƙwarai ba waɗanda ba su je sun karɓo karatu daga tushe ba jin wannan cewa annabi yana tuba cewa annabi yana yawan istighfari su a nasu karatun a taɓa ɗin a nasa karatun na ataba a nasa karatun na ɗan zaruruga a nasa karatun na ɗan bakin gida sai suka ce wai sai suka ce wai dole ne ka yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wai yana yin zunubi shi ma wai dole ka yadda yana yin zunubi dan ba dan yana yin zunubi ba wai ba zai tuba ba sokaye dolaye gaulaye shi mai ruwa miliyan tara da ɗari tara da tasa'in da tara ba su gane karatun ba shi nasa istighfarin annabi muhammad sallallahu alaihi istighfarin da yake yi ba dan yana zunubi ne yake istighfari ba yana istighfari ne domin ƙara hawa matsayi an fahimce ni ko ba dan yana zunubi yake istighfari ba annabawa gaba ɗayansu da manzanni gaba ɗayansu ma'asumai ne abinda ake tada shi ma'asum wanda baya laifi idanuwa ba sa yi hannuwa ba sa yi kunnuwa ba sa yi baki baya yi harshe baya yi zakari baya yi farji baya yi ƙafafuwa ba sa yi shi ake cewa ma'asumi zuciyar ba ta ɗarsama yin laifi shi ake cewa ma'asum to a wajen malamai na ƙwarai malaman duniya da lahira malaman ƙwarai malaman duniya da lahira malaman ƙwarai ahlus sunna wal jama'a na gaskiya